الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'wati wal irshad a nan anguwa ta site dipte birnin Niamey domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abin da za mu faɗi ya daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna bayan dogon hutu za a ce ko kuma tsaiko ko da yake ba tsaiko ba ne tun da alhamdulillah an samu dr abbas hafizahullahu ta'ala Allah ya saka masa da alkhairi ya ci gaba da karatu domin dama wannan shine gurinmu mu a ce ko babu mu akwai wanda za su ci gaba kenan baya dacewa a ce malami idan babu shi nan shi kenan babu karatu in aka yi haka to tabbas za a iya cewa abun ba a ci samararsa bayan da ya dace muna fatan allah ya saka mishi da alkhairi idan bukumanta ba karatun da dokta ya yi tsallake ne muka yi muka basa domin inda muka tsaya shine cikin kitabul buyu a cikin kitabul buyu ma babul waqfi babul waqfi anan muka tsaya kenan nan zamu tashi sai in mun je kitabun nikah sai mu tsallake inda aka karanta tare da dokta sai mu mu dora babul waqfi babi mai bayani akan waqafi kafin mu ci gaba akwai wani dan uwa da ya tarbe ni da wata tambaya a kan cewa wani abokin zamansu ne ya yi ma wata yarinya kwaɗe 'yar shekara bakwai zuwa takwas domin baɗi ne za ta je sefe kenan 'yar shekara bakwai ta shiga cikin ta takwas to dama asali shi ba ɗan asalin garin ba ne kasuwanci ne ya kawo sa a garin to yana zama tare da su a cikin fada da ya yi wannan ta'addancin sai ya tsere iyayen kuma sun kai kara ha an sasan macinsa ana nemansa to ya ce bayan kwana biyu ya yi balaguro zuwa gaya sai ya yi kitibis da wannan abokin nasa amma abokin nasa ya nuna kawar bai gan shi ba mana shi da ya gan shi shi wanda ake neman sai kawar bai gan shi ba don kai ya san ya gansa domin in ya san da cewa shi ya gansa to zai bar garin don saboda ya san da ana nemansa to shin tambayar ta shine har ya halatta ya tona ma wannan abokin nasa asiri ya kira ya gayi ga inda yake ya ce domin har yanzu yana a garin a ga yake to wannan shine tambayarsa amsa anan shine ya zo a hadisi za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da ke hadisi ne wanda akwai makal a cikin sanadinsa amma ana kawo sa a babi na at-tarhib wasu malamai ma sun hassana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-majalisu bil amana illa fi thalathati majalis wurin zama wanda kake zamna da shi abin da yake faruwa a tsakaninku amana ce ma'ana yana daga cikin hakkin saka ruwa masa asiri kada ka tona masa asiri sai manzo Allah ya ce sai abubuwa guda uku na farko ya ce safaku damin damin haramin shine ya kasance an zubda wani jini wanda yake haram abokin zamanka ya kashe wani sai ya gaya maka ko kuma ka ji idan ana neman sa ba za ka ce ba a zarfa masa asiri a'a wannan ka tona masa asiri shi ake so in ka maruhu asirin kayi lahi matukar dai ka sani na biyu sai manzo Allah ya ce aw farjin haramin ko kuma farji wanda yake haram ma'ana wanda yi ma wata yarinya faɗi ana nemansa don a hukunta sa to a wannan lokacin ba za ka rufa masa asiri ba na uku sai ce awi qita'u malin haramin ko kuma kwace wata dukiya ta haram misali swata ko kuma kwace ko kuma ko kuma fashi da makami abokinka yayi wannan to wannan ba za ka ruha masa asiri ba za ka tona masa asiri kinan wannan su ne wurare guda uku wanda ba a ruha asiri wannan kuma idan kuka lura abubuwan guda uku dukkanin sun shafi a haƙƙin da yake tsakanin me tsakanin mutum da mutum ne da a ce haƙƙin da yake tsakanin shi kaɗai da Allah ne misali ka ganshi yana busa taba baya daga cikin dacewa ka zo kana gayi ai na ga wani na busa taba ko ka ganshi yana shan giya ka zo kana gayi a'a ko ka ganshi yana zina a gidan karuwai wanda su wannan me yake da suna dama sun bada kansu ga wannan aikin ne baya daga cikin dacewa ka zo ka bada labari amma idan ya shahi haƙƙi na ɗan adam haƙƙi na wasu to a wani lokacin dole ne ka bayyana idan dai matukar ana neman bayani domin malamai suke cewa hukukullahi mabniyatun ala musamaha wa hukukul ibadi mabniyatun ala mushaha haƙoƙin da yake tsakanin mutum da Allah su wannan ana yaye su ba a ma so ka bada labarin ka kyale amma wanda yake tsakanin shi da wasu mutane to wannan ba a yaye shi Allah da kanshi ma yana rewar wannan wannan shine kenan abin da ya dace a nan ko abin da ma yake dole ka bayyana ka tona mishi asiri Allah ya shiryar da mu yawa masu girma babul waqfi babu yin bayani akan waqafi da ake ce ma waqafi waqafi shine me yake da suna mutun yayi sadakar abu ga Allah madaukakin sarki ya kasance asalin abun gare sa yake za a ce nashi ne amma kuma shi ba zai amfani da shi ba ya kasance na Allah ne yadda idan muka zo a cikin wannan hadisan duka za su bayyana muna wannan shi yasa idan za ka yi wakafi za ka ce ne haza waqfun lillahi ta'ala wannan wakafi ne na bar ma Allah kaɗai shi kenan babu wanda zai cin amfani sa in ba ba in ba Allah babu wanda zai mallakar sa in ba Allah ba amma shi kuma Allah shi zai ce abun a'a wasu za su ci wanda idan wannan suka cin kaman Allah ne aka yi ma malai ce a hadisi na farko da malai ya kawo an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya yarda da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah ya ce idza mata al-insanu idan mutun ya mutu in qata'a amaluhu in qata'a anhu amaluhu illa min talatin ayyukansa suna katsewa suna tsayawa sai dai abubuwa guda uku illa min sadakatin jariya sai dai sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bih ko kuma wani ilimi da ake amfani da shi aw waladin salihin yad'u lah ko kuma wani ɗa nagari da yake masa addu'a rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisi abin da yake nuna muna duk aikin da mutum yake yi a duniya na ibada da ya mutu aikin yana katsewa wa an laisa lil insani illa ma sa'a mutum abin da yayi aikin da yayi shine zai amfane sa da mutum ya mutu ayyukan sun katse manzo Allah sai ce sai abuwa guda uku na farko sadaka mai gudana anan sadaka mai gudana abin da ake nufi shine wakafi kaman ka gina masallaci ka bari ko ka gina rijiya ko kuma ka gina wata makaranta ko kuma ka sai wani ƙwar'annai ko wasu littafai ka kawo ga ɗaliban ilimi su rika karatu to wannan sadakatun jariya ne ma'ana sadaka wadda take gudana kenan shine wakafin na biyu shine ka kasance mai ilimi ne ka ilmantar da mutane to duk wanda ka ilmantar da su ilimin nan inda har suka yi amfani da shi to lada za ta kai maka wannan alfadlu yarji'u ila ulama'i tahfizul qur'an wannan wanda za su yi amfanuwa da wannan su ne malamai masu koyar da yara masu sa yara su haddace ƙur'ani an gane da kyau ko su duk wanda yake so ya tara lada kada ya bari ya mutu face ya koyar da yara ƙur'ani musamman kuma a ce ka koyar da su fatiha don ita kana da lamunin ta ko kana da lamunin kullum sai an karanta ta kun ba ma sau ɗaya ba to duk lokacin da ya karanta kana da lada wannan shine kenan shine wani mai hikima yake cewa mal fadlu illa li ahli ilmi innahum ala al-huda liman istahda adla'u yake cewa wa ya kai malumai falala wa ya kai su daraja a wajen Allah domin su ne suke haska ma masu neman shirya hanya wana ta hanyar ilimin da suke mi suke ilmantar da mutane na ƙarshe shine ɗa na gari da za ka bari ya kasance yana maka addu'a ko yana wata ibada idan ka bar ɗanka duk ibadar da ka koya masa dalilin kai iya sallah dalilin kai iya azumi to duk lokacin da ya azumin ne ya yi sallah lada za ta isko ka a kabarinka malai ce wa an ibn umara radiyallahu anhu ma kala daga ibn umar allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce asaba umaru ardan bi khaybar umar ya samu wata ƙasa a khaybar ma'ana ya samu wata gona bayan an yi yakin khaybar an raba ganima sai ya samu wani hili ba'atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yasta'miruhu fiha sai ya zo wajen manzon Allah ayyastashiruhu yana neman shawararsa game da wannan gonar faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni asabtu ardan bi khaybara ni na samu wani hili wata gona a khaybara lam usib malan qattu ban taba samun wata dukiya ba huwa anfasu indi minhu wadda ta hitsada a wajena kamar ta qala yace in shi'ta habasta aslaha sai manzo Allah yace masa in kana so za ka iya ta zamanto ka riƙe asalinta mana ta zamanto asali taka ce wata saddakta biha kuma ya zamanto sadaka ce domin shi ne dama wakafi in kai wakafi da abun nan naka ne a zaman ka yake amma kuma amfaninsa ga zai komawa ga sauran mutane ga sauran al'umma shine shine sai manzo Allah ya ce in ka so zaka iya ka riƙe asalinta ta zamanto taka ce amma kuma a matsayin sadaka take qala ya ce fatasaddaka biha umaru sai umar ya yi sadaka da ita annahu la yuba'u akluha ya ce ita wannan gonar ba a sayar da asalinta wanda ke ba da labarin shine ibnu umar dan umar kin yana ba da labarin yadda ma'aikinsu ya yi da ya wannan wakafin sai ya ce shine ke bayani ya ce wannan gonar ba za a sayar da asalinta ba wala yuras kun ba za a yi gadon ta ba wala yuhab sannan kuma ba za a yi kyautar ta ba fa tasaddaqa biha fil fuqara'i sai Umar yayi sadaka da wannan gonar ga talakawa wa fil qurba da makusanta wa fil riqabi da kuma bayi wa fi sabilillah da kuma a cikin tafarkin Allah ma'ana za a je jihadi sai a zo a ɗebi amfanin wannan gonar a je da shi dan a ci a hanya wa ibn sabil da dan tafarki tun ne ke cikin balaguro guzurinsa ya kare kenan zai yi amfanuwa da ita waddaifi da bako da ya zo bai san kowa a gari ba la junaha alaman waliyaha babu laihi ga wanda ya jibince ta ma'ana wanda yake kula da ita an ya'kula minha bil ma'ruf ya ci daga wannan gonar amma da kyautatawa wa yut'ima sadiqan kuma ya ci yadda aboki ghayra mutamawwilan ghayra mutamawwilin malan ba tare da yayi babakere da wata dukiya daga ciki ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu li muslim sai dai lafazin na muslim ne an gane babakere domin balaguran da muka yi an koya mini da idan na faɗi kalima wadda take da mutaradifat kalmomi masu masu lafuzza daban-daban in zangayi muhadara da muka yi a difa na kawo wata kissa lokacin da muka yi akhta'una fi tijara na kawo ta kissa to a cikin kissar akwai bayanin kusu ina ta cewa kusu kusu daga can sai Sheikh Abdul Malik hafizahullahu ta'ala yana kusa yace malam ce musu bera an gane ko ce musu bera domin su ba kusu suke cewa ba kun ga da na ci gaba da cewa kusu kusu da mi da su ba su gane don mafi yawanci mu hausar mu ta wajen adarawa duk da ni ba ba adare bane mu mun iya tasu kuma mun iya tamu sai mai musu busu iya ba an gane da kyau ko amma sun suka yi muna za mu gane to wannan shine kenan ba bake dai shine ma nan kamar da abu kamar naka an gane ko kai yanda kake so a cikin abun ka hana wanda ba ka so ka ba wanda kake so a'a wannan wakafi ne kenan kowa yana da mi yana da haƙƙi a ciki shine ma nan ghaira mutamawwilin malam wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al bukhari تصدق بأصله بأصله تصدق بأصله a riwayar bukhari manzon Allah yace masa kai sadaka da asalinta wala yuba'u kuma ba a sayar da ita wala yuhab ba a kuma kyautarta walakin yunfaqu thamaruhu sai dai ana ciyar da ƴaƴan itacen gonar asalin gonar yana nan amma amfanin ta shine ake ciyar da shi an gane da kyau ko wannan hadisin a takaice me yake nuna muna yana nuna muna ahkamul waqfi wannan hadisin shine umda a wajen bayanin ahkamul ahkamul waqfi shine madogara a wajen bayanin hukumce hukumcen waqafi idan mutun yayi waqafi shikenan wannan abun babu wanda yake da damar ya saye sa ko ya sayar da shi ko ya gade sa an gane da kyau ko sai dai yana da dama shi wanda yayi waqafin ko kuma wanda ya bar ma kula da shi ya rika kula da shi misali dan mutum ya gina masallaci ba za ka ce ba ai masallaci wakafi ne na Allah ne ka zo ka yi abin da kake so ka ce ba za a hana ka ba a za a hana ka don saboda mi don saboda in ka yi zai iya zamantowa cutuwa ga wasu ko da bai cutar da shi mai asalin masallacin ba kinanwa masu girma wakafi baya halatta sayar da shi ko cin gadansa amma a yanzu akwai mai ke da suna mutuwar zuciya ya kai ga akwai wurin da mutum zai yi wakafi idan ɗayansu suka zo raban gado su raba wannan abun a cikin gado akwai ɗan uwa yake bani labari wani mai kuɗi ne ya gina masallaci an gane da kyau ko shi masallaci ko ba a ce maka ba ai ka san wakafi ne yanzu da ya rasu da aka tashi raban gado yaran nan suka sa hada masallacin kasuwa an gane da kyau ko aka zo aka ce musu ai masallaci wakafi ne shi ba a sayar da shi aha suka ce to ba matsala yanzu hilin masallaci shi za mu sashi kasuwa aka ce musu a'a hilin masallaci ai shi ma na masallaci ne suka ce ba su yarda ba yaran nan ko haka suka yi hilin masallacin nan sai da suka sayar da shi kewayen masallacin shi kadai suka mi suka bari amma haraba ta masallacin suka sayar da ita wannan shine mutuwar zuciya mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah ya dada shi yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ala sadaqa umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura umar wajen karbar zakka alhadith sai ya ambaci sauran hadisi domin hadisi ne mai tsawo wa fihi akwai a cikin hadisin kenan shine muhallu shahidi zai ga muna wa amma khalidun amma khalid faƙad ihtabasa adra'ahu ya bar adra' kinsa adra' jam'i ne na dir'un ita ce rigar silke rigar da ake sawa ta yaƙi don kare kai daga mai yake da suna daga takobi ko wani karhe wa a'tadahu kenan ya bar rigunan silkensa wa a'tadahu da kuma kayan yaƙinsa idan aka ce a'tad su mashi su kibiyoyi su takobi da sun shiga a cikin atad kenan ya bar rigunan silkensa da kayansa na yaƙi fi sabilillah a cikin hanyar Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi kin namuna shine ashe waqafi babu mi a cikin sa babu zakka a cikin sa an gane da kyau ko manzo Allah ne ya aiki Umar amsar zakka daga cikin labarin sai aka cewa manzo Allah ai Khalid ya hana zakka to shine sai manzo Allah ya ce ai Khalid babu zakka a kansa domin dukiyar da kuke gani tattare da shi ba tasa bace yanzu ta Allah ce domin ya sanya ta wakafi gaba daya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi idan ya kasance an ce a cikin me yake da suna wakafi babu zakka kenan fa min babu aula a ce an gade ta domin zakka ana gabatar da ita akan ne akan gado an gane da kyau ko wannan shine kenan sai babul hibati babi mai bayani akan alhiba alhiba shine kyauta akwai bambanci tsakanin alhibatu da as-sadaqa an gane da kyau ko jayyid alhiba malamai suka ce shine kyautar da mutum zai bayar da mihin ya ƙara kusanci ga mutum ta soyayya ko kuma ta wani neman matsayi an gane da kyau ko ita kuma sadaka kowa ana yi ma ana ganewa da kyau wannan shine kenan ita sadaka kana yin mutum wanda baka ma san sa ba amma ita kuma kyauta babu wanda kake ma sai ne sai wanda ka sani kuma da nuhin ka nemi kusanci zuwa gare sa an gane da kyau ko idan kuka lura a cikin tarihin bilqis take cewa wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya fanaziratun bima yarji'u al-mursalun an gane da kyau ko zan tura musu kyauta kinan sarki ne za a kai ma sarki shi kuma sadaka za a kai mishi kyauta ce za a kai mishi dan me yasa dan neman kusanci an gane ko ita kun sai tace hadiyya amma miskini ka gamu da shi idan ka bashi me ka basa sadaka ka basa shi yasa manzon Allah baya cin sadaka amma yana cin me yana cin kyauta an gane da kyau ko jayyid kenan wannan hadis wannan babin hadisan da zasu zo zasu yi mana bayani akan ahkamul hibati ko alhadiyya hukumce hukumcen kyauta bane ce an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma an karbo daga nu'man dan bashir Allah ya dada su shi da ma'aikinsa anna abahu ata bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikinsa ya zo da shi a wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace inni nahaltu bini hadha gulaman kana li ni nayi kyauta ga wannan dan nawa wani bawa da ke gare ni an gane da kyau ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace a kullu waladika nahaltahu mithla hadha shin dukka ne ƴaƴanka ne kai ma irin wannan kyautar fa qala la sai yace a'a fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace farji'uhu to kama yadda shi ma'ana kama yadda wannan kyautar an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin ko da yake akwai sauran lafuzan a takaice dai a mai da suna annu'man bashir ne ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya zo a wajen manzon Allah akan ya sa manzon Allah shaida akan cewa zai ma ɗansa kyauta ta musamman kyautar wani bawa to shine sai manzon Allah ya ce masa ɗiyanka gaba ɗaya ka musu irin wannan kyautar da ya ce a'a sai manzo Allah ya ce to a'a kamar yadda wannan kyautar domin za ka maɗi yanka kyauta to gaba ɗaya su za ka ma ba za ka keɓance wani kai masa ba sai idan ka sa wani sharaɗi idan aka sa sharaɗi ko wannan annasu ala shurutihi wa fi lafzin a cikin wani lafazi fantalaqa abi ila annabi sallallahu alaihi wa sallam nu'man yake cewa sai ma'aifina ya je wajen ma'aikin Allah li yushhidahu ala sadaqati dan ya sanya sa shaida akan sadakar da ya mini faƙala sai ya ce a fa'alta haza bi waladika kullihim irin wannan kyautar kayi maɗiyanka gaba ɗayansu ƙala la ya ce a'a ƙala ya ce ittakullaha ku ji tsoron Allah wa'adilu bai na auladikum ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yanku faraja a abi sai ma'aifina ya koma farad da tilka sadaka ya mayar da wannan sadaka muttafaqun alaihi bukari da muslim suka rawaito wannan hadisi وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم قال يتي فأشهد على هذا غيري تو كسن وني يي شيدا با ديني با an gane da kyau ko wannan kalimar kalima ce ta taubih ba wai ana nuna ya je haka nan ba shi hausa suke ce ma bakar magana an gane ko ya zo ya sa manzon Allah shaida akan ya ɗansa kyauta gaba ɗan ɗinka kama kyautar a'a wannan shi kadai dai nema to je ka sanya wani shaida a wata riwaya sai manzo Allah ce fa inni la ushidu ala jurin domin ni bazan yi shaida akan zalunci ba an gane ko da yace je ka sa wani ya shaida in wawa ne sai ce to bari in je in nemi Salahuddin ne mini shaida amma da yake karin magana ɗaya bakar magana ce aka masa shi ma ya gane ko wannan shine kenan idan manzo Allah bai maka shaida ba to wa zai maka shaida sun makala sannan sai ce a ya surruka an ya kunu na kafin birri sawa'an shi yana birge ka su kasance a wajen biyayya a gare ka ɗai an gane da kyau ko shi kana so ɗiyanka daga baɗayensu su yi maka biyayya ƙala bala sai ce e ƙala ce fala idan to a ake wannan hadisi yake nunawa wannan hadisin yana nuna cewa ashe yana daga cikin abin da zai jawo ɗiyanka su ƙi maka biyayya shine ya kasance baka yin adalci a tsakaninsu rishin adalci a tsakanin 'ya'ya yana daga cikin abin da yake jawo ƙiyayya a tsakanin 'ya'yan ma kaga yara sun tashi suna ƙin juna yana daga cikin abin da kissar annabi yusuf da ma'aifinsa yakub da yan uwansa take nuna muna an gane da kyau ko wannan shine kenan ashe wajen kula da 'ya'ya sai an rika sara ana dubin bakin gatari shi sa a fannin tarbiyya muna ba da shawarar idan aka yi idan aka samu jariri to uwa kada ta rika kwarar ɗanta wanda yake bi ma jaririn za ka gani mafi yanci da yaro ya zo wajen jariri a cikin kake ta ɗaƙiƙa abin ko kuma kullum yaro ana kwararsa ina sa kaka ji mishi da sauransu to wannan zai sa yaron kwaran nan da ake masa tun yana ɗan ƙarami ya tashi da kyamar me ya tashi da kyamar ɗan wannan nasa kuma wannan tabi'iyyan yana faruwa za ka ga wa da ƙane mabi da mabi ba su hituwa hatta ma akwai karin magana da ake na mabi da mabi me yake ja wannan shine wannan kwarar da ake ma mabiyin don saboda ƙanansa an gane da kyau ko ba a ce baka da a hana idan an ga zai ma ƙanan nasa wata illa a'a amma dai a yi a cikin hikima an gane da kyau ko wannan shi ne kenan a takaice wannan hadisi dalili ne akan ka'ida ta usuliyya ko fiqhiyya bari mu yi wannan hadishin sai mu kawo ka'idar domin ya hi daɗin kawo a nan ala ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga ibn abbas Allah ya darasu shi da ma'aikinsa ya ce qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce al'aidu fi hibatihi duk wanda yake komo ma kyauta idan yayi kalkalbi yaqi'u kaman kare ne da yake yin amai sun ya'udu fi qai'ihi sannan ya komo a cikin aman nasa ya lashe muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari laysa lana mathalus saw ai bamu da mummunan misali kamar a ga da kyau ko babu mummunan misali kamar alladhi ya'udu fi hibatihi wanda yake komo ma kyautar da ya yi kalkalbi domin shi kaman kare ne yarji fi qai'ihi da yake koma ma amansa idan yayi ba sai an gane wannan hadisin ba mazala ce babu cikin misallan da ake badawa kamanta wani abu da wani abu babu kamar da ta kai wanda zai yi kyauta ya komo ya amshe domin an kamanta sa da mi da kare min akhbatil haywanat an gane ko daga cikin dabbobi mafi mafi kazanta da idan ka aje su ma a gidanka babu wata dabba da aka ce in ka aje ta a gidanka za a za a rika zabce ma lada kullun kullun tsuli biyu kawan me in ba kare ba ko wannan shi kadai ne ke da wannan wannan khususiyya wannan shi ke nuna munin mutun yayi kyauta ya me ya komo ya amshe wannan abin da yayi an gane da kyau ko kenan komowa akan kyauta ɗabi'a ce mummuna abin da yake kusa da ita kama da ita shine almannu gori an gane da kyau ko gori shi ma gori yana ɗaya daga cikin wani yanki na komowa akan kyauta bambancin su shine shi wannan ya komo ya amsa ne shi kuma wancan menene kwaɗe yake yi shine bambancin an gane ko shi kuma almannu min muhditatil a'mal yana daga cikin abun da suke jawo lalace lalace lalace lalacewar ayyuka akwai muhadara da mun kai a a Zandar mai taken muhditatul a'mal abubuwan da suke jawo lalacewar ayyuka yana da kyau duk wanda bai san wa'annan ayyukan bai yi kokari ya sari wannan muhadara dan kada a zo kana ci gaban mai ginin rijiya an gane da kyau ko ko kuma a zo me yake da suna kana gini wasu abubuwa suna rushe wannan ginin ana kana ibada kuma kana wasu laihuka wanda suke jawo ibadar ta lalace ga banza Allah ya kare mu wannan hadisin idan kuka lura manzo Allah abin da yake nuna mana shine baya halatta mutun ya kyauta ya komo ga kyautar an gane da kyau ko to sai dai wancan hadisin kuma kun gani ya nuna ga wani yayi kyauta an ce yami ya komo ya amshi wannan kyautar ko to kenan wannan ne dalilin wannan ne malamai suka hiddo ka'ida suke cewa la ta'tasiru al-hibatu illa min waladin liwalidi an gane da kyau ko ma'ana babu inda mutum zai komo ma kyauta idan yayi in ba kyautar da da zai mawa ba zai ma ma'aikinsa ba an gane ko amma ko matar ka kama kyauta baya halatta ka ka komo ka amshi wannan kyautar da ka mata shi yasa malamai suka yi sabani ma game da al'amari na tsaraba da ake kai wajen aure ya kai mata kyautar salula yanzu kuma kame a kai gama kai sadaki an yi baran-baran an gane ko aure ya ƙi yiwa yanzu sai ce sai an maido masa sallarsa ya halatta ya nemi a maido masa sallarsa ko bai halatta ba mas'ala ce wadda take khilafiya za mu ganta idan muka zo a cikin kitabun kitabun nikah ina tsammanin ba ku kai wurin ba za mu yi bayani mai fadi akan wannan insha Allah za ku ji abin mamaki wani zai iya cewa kai tsaye baya halatta ko to akwai wasu shubuhohi jayyid mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhu wa an ibn umar daga ibn umar wa ibn abbas da ibn abbas radiyallahu anhum Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ko kuma su duka biyu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah ya ce la ya hillu li rajulin muslimin baya halatta ga mutum musulmi an yu'tiya al'atiyata ya bayar da wata kyauta thumma yarji'a fiha sannan ya komo akan wannan kyautar an gane da kyau ko mana ya komo ya amshi wannan kyautar ko ya komo yana yana kwadayinta illa alwalida fi ma yu'ti waladahu sai dai abinda ma'aifi yake bawa yake ba ɗansa rawahu ahmad ahmad ya wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisi guda hudu wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da hakim wa aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya yarda ita ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance yaqbalu al hadiyata yana karban kyauta wa yuthibu alaiha kuma sai ya saka a kanta an gane da kyau kuma na sai ya ba da tukwici a wahobul bukhari karin maganan hausawa su yawa za ka gaina tafiya daidai da wasu hadisai mai hausa ke cewa yaba kyauta tukwici an gane ko abinda yake nuna kyautar da an yi maka aka yi maka kaya ba ta shi ne kai ne ka yi tukwici to gashi a hadisi ina ma a ce a samu wani bahaushe ya ɗogo karin magana na hausawa ya yi muƙaranarsu da mi ko kuma yake da suna amsalul hausawiya almuwafiƙa lil ahadithin nabawiyya amsalul hausawiya almuwafiƙa lil lil ahadithin nabawiyya an gane ko ma ajmalu hada al'unwan wannan unwan yana da kyau sosai kira a samu wanda zai zai bahasi a kansa ma'ana karin magana na hausawa da suka yi daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibn abbas Allah ya darasu shi da ma'aifinsa yace wahaba rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naqatan wani mutum yayi ma manzon Allah kyautar taguwa fa asabahu alaiha sai ya ba sa tukuici akanta faƙala sai ce radita ka yarda ƙala la ya ce a'a ma'ana wannan tukunci da na maka ya maka shi ne ma'anar radita ƙala la ya ce a'a bai ba fa za da hu sai ya ƙara masa kun san ƙauya da wauta musamman ƙauya larabawa faƙala sai ce radita tukuncin ya maka ƙala la ya ce a'a fa za da hu manzo Allah ya ƙara masa ƙala radita ya ce tukuncin ya maka ƙala na'am ya ce sannan ya ce a'a eh yayi yanzu an gane da kyau ko rawahu ahmad wa sahahu ibnu hibban wannan hadisi me yake nunawa ashe ba aibi bane mutun ya maka kyauta kai masa tukuici da abin da yake kyautar da ya maka domin wannan tukuicin da manzon Allah ya masa ya ma yake kyautar da yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wuhibat lahu al'umra a wajen ku babe ne ko? ko ba babe ba ne to nina a wajen na babu babe babu al'umra wa maza? akwai babe a wajen ko babu babe yawwa normalaman babe ne babu al'umra da mine ne tare suke ko? eh eh to ninan babu lihibaci kawai yasa to babul hibati to muje mu mu yi insha'in babi anan babul umra wa maza akwai wani abu gaba war rakaba babu yin bayani akan umra da rakaba ba umra ta hajji ba an gane ko umra ta kyauta an gane ko umra nau'i ne na kyauta da laraba suke yi idan za a maka ita sai a ce laka ma'ishta an gane ko na baka wannan abin matukar kana raye kenan da ka mutu shi kenan ne ya komo a me ya komo a mallaki na an gane ko laka ma'ishta zamna a wannan gidan matukar tsawon rayuwarka an gane ko shine wannan kyautar umra daga al'umr ne an gane da kyau ko sai ar-raqba ita ma nau'in kyauta ce da suke yi a kan cewa na baka wannan abun wanda ya riga mutuwa to tashi ce an gane ko shi yasa ake ce mata ar-raqba li'anna kull wahidin minhuma yataraqqabu maut sahibihi domin kowanne daga cikin su yana jiran dan uwan shi ya mutu bil misali yattadih al-maqal salahuddin an gane ko kamar yadda guruntun aka haddace sagir-sagir ko ma'an sagir ko to ni kuma ma'an salahuddin jayyid ma'an salahuddin ina da gida sai in ce to salahuddin ga gida nan in ni na mutu to gidan zai komo cikin magadana in kai ka mutu to ya zama to cikin na magadanka an gane da kyau ko yanzu kowa jiran yake kowanne ya mutu shi yana jiran ya mutu don gida ya komo nashi shi ma yana mikir suna shi ma yana jiran in mutu don gidan ya zaman tona shi to shi yasa sai ake ce mata wannan ni ke cewa wannan kyautar akwai hatsari ta da ita mana an gane ko kana ganin ga diyanka yan kanana in ka mutu baka san inda za su koma ba ai sai ke ta fatan abokin ya mutu don ka samu lamunin gidan ko to wannan shine kiran to laraba masu abun mamaki suna wannan kyautar حديث إنما لك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له إذا كوتر العمرة تواند أكما كوترني معنى تاشتي إن يموت تازمن تو تاشي أنغاي دكوكو متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوانا حديث ولمسلم الرواية إمام مسلم أمسكوا عليكم أموالكم كوريكي دوكيوينكو ولا تفسدوها kada ku lalata su wa innahu man a'mara umra domin duk wanda ya kyauta ta cewa har tsawon rayuwar mutum fa hiya lillazi umiraha to ta wanda aka ma kyautar ce hayyan wa maitan yana raye ko ya mutu wa li'aqibihi kuma ta bayansa ce ma'ana ta mutanen da suke magadansa wa fi lafzin aw lafazi إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع إن كوتل أمرة دمن زان الله يحلتا أن يقول شيني متنيتي هي لك ولعقبك تاكتي دا دنجن كمانا تاكتي ملك ملك هلك ملك أنغاني كو كو كاموتو بزاتا كو موتا وبا تاكتي غبا ديا فأما إذا قال أما إذا يتي هي لك ما عشت تاكتي متوكر كان رأيه fa innaha tarji'u ila sahibiha to za ta komo ga ma'abocinta ma'ana dai annasu ala shurutihim na baka gida ni ce wani ga gida nan ka zamna tsawon rayuwarka an gane da kyau ko shine Umar yace idan mutumin ya mutu za ta komo ga mi ga mai ita kin amma dai abinda aka yi so shine me yake da suna a kayyade ka bashi gaba ɗaya ko kuma a kayyade domin in ka ce sai mutum ya mutu kai kuma ka mutu to kaga yanzu su dangin dangin naka magadanka ba za su raba wannan gadon ba sai ne sai shi ma wancan ya mutu mai yiwa kamin wancan ya mutu su ma wancan duka da yawa daga cikin sun mutu kunga wannan zai iya kawo rigima tsakanin mu tsakanin dangi babanmu ya mutu muna so mu raba gado ubanku ya ki mutuwa da Allah ya mutu mu amshi gonan mu an gane ko ko gidan mu mu raba kunga shi kun musulunci mai yake da suna ta ya zo ne don ya raba gardama duk abin da zai ka hatsaniya musulunci ya hana shi tukina wannan shi yasa musulunci ya karhantar da wannan irin kyautar wali abi dawud a riwaya ta imamu abi dawud wan nasa'i da imamun nasa'i la turqibu kada ku yi kyauta ta rakaba ma'ana duk wanda ya riga mutuwa tashi ce wanda muka ba ka gayi a can wala tu'miru kuma kada ku yi kyauta ta umara ma'ana ka ce mutum zai ta zama har ƙarshen rayuwarsa faman urqiba shay'an duk wanda aka yi ma kyauta ta rakaba aw umira shay'an ko kuma aka masa kyauta ta umara fa huwa li warathatihi to ta magadansa ce an gane da kyau ko yadda a ƙarshe dai wannan riwayar abinda take nuna mana irin wannan kyautar manzo Allah ya hana ka bashi ka bashi gaba ɗaya ne in ya mutu danginsa za su yi gado ba sai danginka sun yi shira ba a meke da suna araba wa an umar radiyallahu anhu qala daga umar Allah ya da shi ya ce hamaltu ala farasin fi sabilillah na ba da kyautar wani doki a cikin hanyar Allah ana dan saboda azan jihadi da shi fa adaahu sahibuhu sai ma abocinsa ya wulakantar da shi ma'ana baya kulawa da shi kusan cikin dabbobi babu dabbar da take buƙatar kulawa ta musamman kamar me kamar doki an gane ko shi yana buƙatar tsafta kun ba komai yake ci ba tsafta ta wanka tsafta ta ta mike suna ta shace shi kusa hada shace shi ake yi da abin da ya kama da haka kula da shi na da wahala sosai to ya ce da ya yi kyauta da wannan dokin sai wanda aka ma wanda ya ma kyautar sai ya kaskantar da dokin baya kulawa da shi fa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin sai nayi tsammanin cewa zai sayar da shi da sauki fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambayi manzon Allah game da haka shi manzon Allah namawa na kyauta ta doki shi ina iya in sai wannan dokin faƙala sai ce la tatba'ahu kada ka bi sa mana kada ka bi wannan kyautar da kai ka sai ta wa in a'takahu bi dirhamin koda ko a ce ya saida maka wannan dokin da dirhami guda al hadith muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin shi wannan hadisin me yake nuna muna ba wai ma ka yi ma mutum kyauta da abu ba ka amshe abun a'a hatta ma ka sayi abun ba a so an gane da kyau ko hatta ka sayi abun ba a so sai idan ya kasance wanda kama kyautar shi ya zo a cikin raɗin kansa an gane da kyau ko ya ce zai sai da maka wannan babu laifi li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'da haƙƙin sa ne rike abin sa yanzu kuma ya ce a'a ya jidda haƙƙin nasa zai sai da maka babu laifi wannan ka sayi amma kai ka je ka nemi sayar maka wannan shine shine laifi wa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah ya ce tahadu ku rike kyauta tahabbu za ku so junan an gane da kyau ko tahadu tahabbu ku rike kyauta za ku so junanku رواه البخاري بخاري تولى حديث في الأدب المفرد الاتاهي سنة الأدب المفرد وأبو يعلى ده أبو يعلى بإسناد حسن ده سنة دي ميتو ينمي وانا حديثي كنونا منا أشي كوتا تنا سامي تنا كارا دنكم سويا ما ليتي وأن أنس رضي الله عنه قال دق أنس الله يدد شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزع الله يتي تهادوا ko tahadu ku yi kyauta fa innal hadiyata domin ita kyauta ta sullus sahima tana kashe kiyayya an gane ko ku yi kyauta domin kyauta tana kashe mi tana kashe kiyayya wannan shine hadisin sai dai mala ya ce hadisi ne hadisi ne da'ifi amma ko da wannan hadisin bai zo ba faɗin manzon Allah wancan hadisi wanda ya inganta ku yi kyauta za ku so junanku mafhumul mukhalafa fa in ba ku kyauta za ku mi za ku rika kyamar junanku sai za ga mai kuɗi a anguwa talakawa sai hararan shi suke yi ya wuce a cikin katuwar mota ga su can barayin gwamnati an gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan mafhumul mukhalafa idan idan ba ku kyauta wannan zai rika jawo kyama a tsakaninku hatta gayu a anguwa in dai har kana biya kana ba su na shan shayi to babu wanda zai babu wanda zai taba diyarka an gane ko babu wanda zai taba danka in ma an ga wani dan anguwa zai bigi danka ina ji za su shiga mu wannan dan naka an gane da kyau dan saboda me dan saboda kyautar da kake yi musu wannan shine kenan aha manzo Allah yake cewa al arwahu junudun mujannada su rayuka lilo suke yi mai kyautata musu sai su yi a wajensa wanda ba ya kyautata musu ha sai su yi nisa da shi su taɗabi mishi albarka malai ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya ce ya nisa almuslimat ya ku matan musulmai la tahqiranna jaratul lijaratiha kada makwabciya ta yake da suna ta yi ta raina abin da za ta ba makwabciyarta walau firsina shatin ko da ku kahotan tumkiya ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa me wannan hadisi ke karantar da mu ma'ana kada mutum ya raba ya raina kyautar da zai ma dan uwansa an gane da kyau ko asali masu hikima suke cewa alhadiyatu bi qimatiha la bi kasratiha ita kyauta kimar ta ake kallo ba yawanta ba an gane da kyau ko yana daga cikin abin da zai nuna mana wannan misalin akwai labarin mai da suna wani wata makaranta wata ekol da kwansaye zai kawo musu ziyara kwansaye shi ne wanda ke zakuwa ya shigo klas ya zamna can baya ya durin da mushe ke ma yara karatu da ƙarshen ya tashi ya ɗan yi ma yara bayani da wani abu da abin da ya kama da haka to sai malamin makarantar ya ce ma yaran to kwansaye zai zo gobe kowace daga cikinku ta kawo ma kwansaye hadiyya kyauta an gane da kyau ko domin yana daga cikin abin da yake na kasu a wajen karantarwarmu shine ba a tatbiki sai a koya ma yara karatu zalla ba ma fa a koya musu aiki da ni aiki da aiki da karatu rubbul banina ma at-ta'lima tarbiyatan yumsi biha naqisul akhlaqi muktamila an gane da kyau ko tarbiyantar da yara bayan kun ba su ilimi ku koya musu tarbiyya ta yanda marar tarbiyya in ya shiga zai hito da me da tarbiyya yaro nawa ne za a sa a makaranta gashi ya haddace alkur'ani amma sai iya ashar gashi ya haddace alkur'ani amma in yi maka wata zamba sai ka ce kuma ma jahili da shi an gane da ko wanda yake zama da ƴan uwanmu ɗalibai na wata ƙasa ya san da wannan ba da cin alkur'ani amma kuma in dai haraka kuɗi da shiga tsakaninku to sai a hankali an gane da ko to wannan shine kenan kenan su yana daga cikin domin kasashen laraba ne abin ya faru suna koya ma yaran su aiki da ilimin da su koyar da su hatta abin da ya shafi circulation akwai lokaci na musamman da ake koma ake koya ma yara motoci za a yi musu na wasa sai a kawo ferush da kuma abin da ya shafi kwanoni da wajen shan rampoyin da sauransu a sa su suna abin da ferush ya tsaya sai a nuna musu tsaya kina yara tun suna kanana sun taso da ladabi na me da ladabi na me na sanin yadda ya kamata a ce sun yi tafiya akan hanya wannan shine kenan to mu koma dai a kissan mu kenan kwansayekin zai zo ziyara a makarantar sai malamin ya ce kowa ya shirya tsarabar da zai kawo ma mushe zai kawo ma kwansaye malamin da zai zo ziyara su yanzu daga cikin wannan yaran kowace ta yi alkawali za ta kawo za ta kawo kyauta ga malamin ya zo to daga cikinsu akwai wata yarinya ita kuma diyar talakawa ce asali ma ma'aikinta baya da rayuwa cikin bukka ne suke yarinyar tana dawowa akan hanya kawai damuwarta ita mi za ta kawo kyautar mi za ta kawo ma wannan bakon da zai zo domin ba su da komai har ta yi tunanin ma ba ma za ta zo gobe ba sai ta tuna a in ba ta zo ba kashi za a bata tana cikin tahiya sai ta gamu da wata tsohuwa a bikiyar ma'aihiyarta sai tsohuwar ta nuna tana cikin damuwa ta ce lahiya sai ta bata labari gashe gashe kun bata da abin da za ta ba za ta kawo wa kyauta sai tsohuwar take mata ke samu ƙwarya da sahi dama garinsu ƙasa ce mai dustar ƙanƙara to da sahi in kin tashi kamin ki je lakwal ki samu ƙwarya 'yar ƙarama ki cika ta da dustar ƙanƙara ki je da ita kyauta ga malamin da zai zo ziyara a makarantar ku yarin ya kai abin da aka umarce ta an zo ga yara wayansu da flyer wayansu da abubuwa da yawa yara mafi yawanci balle makaranta ta masu kuɗi kowa da abun abun kyautarsa idan ta kalli na 'yan uwanta sai ta fashe da kuka sai ka zuni ku ji abin da na zo da shi aka yi wannan musulun sai ya zo yana zuwa da rana a cikin zuwa yana zuwa sai aka jera yaran kowace tana bashi kyautar da ta zo mishi da ita kowace tana bashi kyautar da ta zo mishi da ita yarinyar nan kamin a kawo gare ta tana rike da ƙwariya kuma ƙwariyar kankarar ta narke ta zama ruwan sanyi yana amsar wannan kyautar ya kafa baki ya sha ya sha ya sha ya ajiye ni ya ce kish bala'in kishirwa na kishi ya ce kuma kishirwar ta kai ga ta kai ga sidratul muntaha an gane da kyau ko ya ce duk kyautar da aka mini babu kyautar da ta kai ni ta kai wannan ruwan an gane da kyau ko alhadiyatu bi qimatiha la bi la bi katratiha wannan shine kenan kenan kada ka raina a wannan hadisi abin da yake nawa kada ka raina kyautar da zaka ma dan uwanka kai dai kai abin da ke gare ka wannan shine kenan malai ce wa ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala man wahaba hibatan duk wanda yayi wata kyauta fa huwa ahaqqu biha shi yayi cancanta da ita malam yusab alaiha matukar ba a bashi tukuicin ta ba abinda wannan hadisi yake nunawa kamar dai ƙarin ƙwarin gwiwa ne akan idan aka maka kyauta kai kokari ka ne kai kokari ka ka bada tukuici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bada kyauta shi cancanta da kyautan nan ma'ana ya cancanci ma a baida masa a baida mishi ita matukar ba a bashi ni ba ba a bashi tukuici ba rawahu al-hakim wa sahahahu imam al-hakim ya inganta sa ya rawaito sa kuma ya inganta sa wal mahfuz min riwayat ibn umar amma abin da yake mahfuz shine riwaya ce ta ibn umar an umara daga umar qawluhu fadinsa kinan asalin hadisin mawqufi ne magana ce ta wa magana ce ta umar malai ce babul luqa tati babi mai bayani akan tsintuwa shine al-luqata an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya da shi ya ce marar nabi sallallahu alaihi wasallama bi tamratin fit tariqi manzo Allah ya hadu da wani dan dabino akan hanya fa qala sai yace laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa ba dai ina tsoron wannan tsintuwar ta kasance ta zakka ce ba ta sadaka ce la akaltuha da na ci ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wannan hadisin akwai darasi mai girma a ciki wa zai ga mini mafi mafi girman darasin da ya amfana da shi a ciki aha na'am annabi bai san gaibu ba jazakumullahu khairan amma ni ba wannan na tasirin ba an gane da kyau ko amma kuma shi ma wannan haka ne yana nan muna annabi manzo bai sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba an gane da kyau ko jayyid shi yasa mawaƙiya ta zo tana tana waƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai manzon Allah wanda ya san abin da gobe za ta faruwa sai ce a'a an gane da kyau ko tsaya inda Allah tsaya ne inda Allah ya aje ni yanzu muna a cikin wata na kai manzon Allah inda bai dace ba an gane da kyau ko wasu Allah ce la ta turuni kama atrakun nasara isa na maryam innama ana abdullahi wa rasulu kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasaru suka yi wajen yabon annabi isa alaihi salam na'am eh a sa wani ya gani ina so ku gai abin da ya tasirantu da shi ne annabi baya cin sadaka yi mun tasirantu da wannan mu samu wani tsantseni jazakumullahu khairan alwara'u an gane ko alwara'u da az-zuhudu kalmomi ne guda biyu wanda da yawa daga cikin malamai ba sa bambanta su amma asali sun sha bamban da alwara'u da az-zuhudu to ni abin da na tasirantu da shi shine az-zuhudu kinnan gudun me yake da suna gudun duniya an gane da kyau ko gudun duniya bayan gudun duniya kuma a cikin wannan hadisin akwai mai yake da suna wa zai gaya mana wani attawado kankan da kai dalabab kankan da kai shugaban kasa guda manzon Allah guda ya ce ya ga tsintuwa ya ga dan dabino a kasa yace inda ba dan tsoron na sadaka bane da ya dauke shi daga kasan nan ya bushe ya me ya ce Allahu akbar wannan shine me shine kankan da kai at-tawadu wannan mai hikima yake cewa inna at-tawadu min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi shi kankan da kai rishin rishin jiji da kai yana daga cikin dabi'a ta mai tsoron Allah kuma da kankan da kai ne mai tsoron Allah yake daukaka wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kankan da kai kinsa zai kaskanta kashi ba sai sai Allah ya ne ya daukaka shi a takaice wannan hadisi abin da yake nuna muna ya halatta tsintuwar abin da bai taka kara ya karya ba malamai suna kasa tsintuwa gida hudu an gane da kyau ko na farko kashi na farko shine ma la tattabi'uhu himmatu awsatin nas shine abinda mutane wanda suke matsakaita ba sa damuwa don sun rabu da shi misali da Allah wanda ya yi da ɗan dabino an gane da kyau ko zai damuwa hankalinsa zai tashi amma an ke ausa matsakaita wanda ba masu tsananin talauci ba kun ba masu mi ba ba masu kuɗi ba an gane da kyau ko zai kawai mafi yawancin mu nan ne yanko ina ji dukan mu mafi yawanci ausa ta ne jayyid kenan wannan shine abinda bai takara ya karya babu lahi tsintarsa wa an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu qala daga zaid Allah ya dada shi ya ce jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah fa sa'alahu anil luqtati sai ya tambayi sa game da tsintuwa fa qala sai ce i'rif ifasaha kai shelar ifasaha ifas shine ma'ana salkar wa wika'aha da kuma maɗaurinta sun ma'arrifha sana sannan ka yi shelarta shekara guda fa in ja a sahibuha idan ma'abocinta ya zo ka ba shi za a kaddara ne wa illa idan ba haka ba fa sha'nuka biha to ka je ka yi da ita yadda kake so an gane da kyau ko? kwana yace fadallatul ghanami to me yake da suna batattar karamar dabba fa ana karamar dabba idan ta bace fa alganam su ne ma'ana tumakai da da akuyai idan suka bace fa su kala ce hiya laka ita in ta bace ko ta kasance taka ma'ana ko ka kama ta kasance taka auli ahika ko kuma waninka ya kama ta auli dhi'bi ko kuma kura ta makure ta canje ta an gane ko kenan sai nuna ya halatta ne ya halatta ita in ka gani ta ka kama ta qala yace fadallatul ibli to batattar raquma fa raqumi idan ya bace fa qala yace malaka walaha ina kai ina raquma ma'aha siqa'uha tare da ita akwai abun shanta ma'ana ruwanta bayan wannan kuma cikinta yana ɗaukar ruwa da yawa wanda raƙumi shi yasa yake ya shahara daga akan sauran dabbobi da tahiya a cikin a cikin sahara don shi yana yin wata ɗaya wata biyu bai sha ruwa ba an gane ko sai dai kuma akwai wata cuta da take iya kama su ita ce yawan shan ruwa in cutar ta kama su za su yi ta shan ruwa su yi ta shan ruwa har sai ruwan sun halaka su har sai ruwan sun cika musu ciki sun cikin ya hoshe an gane ko in cutar ta kama su da sun ga ruwa sai sun sha da sun ga ruwa sai sun sha wa hidha'uha da kuma takalminta shi ne menene wannan me yake da suna me ake ce musu da hausa to ana ita kohoton nan tako tako jazakumullahu khairan kaga na manta da waga hausar tako ya mai ta lalata mu taridul ma'a tana zuwa wajen ruwa wa ta'kulu shajar kuma tana cin itace domin itace ga sunan ko ina hatta yalqaha rabbuha har sai mai ita ya hadu da ita متفق عليه بخاري ده مسلم سكا رويتو سا وانه هي زدا غريسا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace man awa dallatan duk wanda ya kama wata dabba da ta bace fa huwa dallun to shi ma batacce ne ana nuhin nan dabba wadda take babba kamar irin raƙumi kamar irin me kamar irin shanu kamar irin tsuntsaye an gane ko wannan su ne irin irin batattun dabbobin da baya halatta mutum ya kama su ka kyale su domin su ba su halaka suna iya rayuwa da kansu kinan duk wanda ya kama irin wannan dabbobin wanda baya halatta a kama su fa huwa dhallun to shi batacce ne malam yu'arrifha an gane da kyau ko matukar bai yi shelarta ba da ya kama ta yayi shelarta to wannan batar zata zata kauce masa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa an iyad ibn himar radiyallahu anhu qala mu kare babin sai mu san babin rikici zamu tashi gobe ko sati mai zuwa ma'ana babin gado mu yi da shi in yaso sai mu bar babin rikici sai sati mai zuwa mu tashi akan shi wa an iyad bin himar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada luqatatan duk wanda ya samu yarduwa an gane ko yayi tsintuwa falyushhid dhawai adlin to ya sa masu adalci shaida wal yahfaz ifasaha kuma ya kiyaye salkarta wa wika'aha da kuma madaurinta sun malayaktum sannan kada ya ɓoye an gane ko ya yi tsintuwa ya ɓoye a ta ganinsa ko kuma ya ɓoye alamomin ya ɓoye siffar abin da ya tsinta kin ko ya ƙi gayi wala yu gayyib yaktum ko yu gayyib duk kusan ma'anansu guda kada ya ɓoye rantso yadda wadda ya yi wala yu gayyib kuma sannan kada me yake da suna ya me yake da suna ya ƙi bayyana siffar abin da ya tsinta misali mutum ya ce na yi tsintuwa jama'a to mi kai tsintuwa idan ka ce kayi tsintuwa baka gai mi kai tsintuwa ba to kayi al muke suna kayi gai ba anan ka gai amma baka gai mi ka tsinta ba an gane ko in dole sai ka gai na yi tsintuwar kuɗi jikka nawa a wannan kuma sai ka gai adadi sannan a gaya maka wannan shine kenan fa in jaa rabbuha idan ma abocin dukiyar ya zo fa huwa ahaqqu biha shi cancanta da ita wa illa fa huwa malullahi yu'tihi man yasha in ba haka ba kuma to dukiyar Allah ce yana bayar da ita ga wanda ya so rawahu ahmad ahmad ya wannan hadisin wa an abdurrahman bin usman bin usman at-taymi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luqtatil hajj manzo Allah yayi hani akan tsintuwar mai aikin haji ma'ana mai aikin haji baya halatta gare sa ya tsinti abu ya rike sa in ya tsinta ya halatta ya tsinta amma dai ya yi shela in bai samu mai ita ba ko ya maida ta ba zai ci ta ba rawahu muslim wa anil miqdad bin ma'adi karb radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kusaurara la yahillu dhunabin min as-sibai baya halatta cin dabbobi masu zaga zamu ga bayanin shi in mun zo a cikin kitabul aqima dabbobi masu zaga laimonar walal himarul ahli ko kuma jakin daji walal luqtatu min mali muahidin ko kuma tsintuwa daga dukiyar kahurin amana wa ake ce ma kahurin amana su ne kahuran da suka tabbata akan kahurcinsu amma suna so su zamna ƙasar musulmai sai a ɗora musu giziya tare da za su lazimtu za su lazimci dokokin musulmai shine kahurin amana an gane ko illa an yastagniya anha sai idan kahurin ya wadatu daga wannan abun ana kahurin amana ne yayi yadduwa sai kasance abin da yadda ba irin abubuwa bane wanda ake damuwa da an yadda su to babu ne ka tsinci wannan abun ka je kai amfani da shi ba tare da kayi shela ba wannan hadisi na nuna mana adalcin musulunci kaje yanda musulunci hatta kahuri an gane da kyau ko yake kula da me da dukiyarsa yake kula da haƙƙinsa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim babu laihi duk kahurin da yake kun amintu daga cutarwarsa ku zamna da shi ku yi mishi adalci an gane da kyau ko wannan ya ɗaya daga cikin mazahir na jamalul islam abubuwan da suke nuna mana kyawun musulunci da kuma dacewarsa da ya, ya hukumci al'umma domin shi musulunci baya zaluntar kowa musulmi zai iya cin dukiyar kahuri a zo a wajen hukumci a hidda ma wannan kahurin haƙƙinsa wa rahaban nasu bil islami hina ra'au annal ikha'a wa annal adna maghzahu mutane sun yi maraba da musulunci lokacin da suka ga abinda musulunci ke yaƙi a kansa shine adalci da kuma sanya ‘yan'uwantaka a tsakanin al'umma yan uwa masu girma a nan za mu dakata idan muka zo a sati na sama za na gaya muku nau'in yadduwa guda hudu wanda idan ka rike wannan ka'idar ita za ta bambanta maka yadduwar da ya halatta ka ci da wadda bai halatta ka ci ta ba da kuma yadda ya kamata ka amulance ta don lokacin ya tafi sannan kuma sai mu shiga a cikin babin rikici shine babu attarika ko kuma babul fara'id babin bayani akan gado in Allah ya so inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna akwai albishir in Allah ya nuna muna sati mai zuwa za mu zo da karfi memor wadda ta kumshi kira'o'i na audio da kuma kira'o'i na video wannan shine avantajin wannan karfi memorkin video na alkur'ani ana karantawa kuma kana ganin kira'a kana ganin ayoyi ana suna rubuce wanda zai iya kasancewa hanya ta koyi ga wanda ba su kware wajen karatun Kur'ani ba kenan wannan karfe murkin za ta zo insha Allah kuma da mun ce za mu yi kyautar ta amma mun ga in muka ce za mu yi kyautar ta kuma za mu yi asarar wani amfani domin akwai abubuwan da suke gaban mu na kokarin sa wannan kira'o'in a talabijin da kuma rediyuka to kenan idan muka kawo karfe murkin za mu sa wasu kuɗi wanda su kuɗin ba na sayan karfikin bane na kaman gudunmuwa ce ta mi ta sauran ayyukan da muke da niyyar yi su ci gaba an gane da kyau ko kenan kace mulkin wiji ga ce za mu diba mu gani shekka biyu za mu sa ko kuma ɗari uku an gane da kyau ko insha Allah jakin gari alhimarul ahli jakin daji na ce ko yawa kenan wannan mai da suna faltatul lisan ce insha Allah kenan jakin gari ba jakin daji ba himarul wahshi shine na daji subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh